إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاتقوا الله عباد الله يقول جل من شانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين سرنا كثيرا ما سمعناه خلال هذا الاسبوع من الاعلان عن الجهود الامنيه الجباره حول قبض طائفه من الارهابيين والكشف عن بعض مخططاتهم الإجرامية وهذا كله بفضل الله جل وعلا ثم بفضل جهود رجال الأمن في FDS التي كانت سببا في دفع كثيرا من الشرور قبل وقوعها وقد رعيناه وسمعنا جميعا نماذج من التخطيط والترتيب الذي ينوي هؤلاء المجرمون فعله إفسادا وترويعا وهم بذلك يخدمون أعداء هذا الدين وأعداء النيجر ويجرون على أنفسهم ومجتمعاتهم الشر ويسيئون لبلادهم التي أعطتهم الكثير فعلى الله المشتكى من تضييع هؤلاء عباد الله إن الأفعال الإرهابية بأنواعها المختلفة من تخويف ونشر للرعب وإلحاق الضرر بالآخرين وقتل النفس والاعتداء على حرمة المال ومساهمة المعتدين سواء بالرأي أو المال أو التضرير كل هذه الأفعال محرمة أشد التحريم في شريعة الإسلام بل إن كل فعل منها يعتبر جريمة شنعاء تستحق العقوبة العاجلة سدا لباب الجريمة ومحافظة على المجتمع والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم الخزي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما وأعد له عذابا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال أيضا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وقال أيضا من حمل علينا السلاح فليس منا معاشر المسلمين الإرهاب نشر للرعب بين الناس وإتلاف للأنفس والأموال والممتلكات وترويع للآمنين والاعت- واعت- واعتداء على أصحاب الحقوق وخروج على ولي الأمر وكل ذلك إفساد في الأرض وقد حرم الله الإفساد في الأرض قال جل من شأنه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن حفظ الأمن وحفظ مكتسبات الوطن مسؤولية الجميع فلا بد من التعاون المثمر بين جميع فئات المواطنين والمقيمين وأجهزة الأمن المختلفة لكي يتحقق لنا الخير وتنعم بالأمن والأمان في هذا البلد المبارك فنحمد الله ونشكره ونسأل الله أن يزيد هذا البلد تمسكا بشرعه المطهر وأن يوفق رجال الأمن للمزيد من من هذه الجهود الموفقة في متابعة أوتار هذه الفئة والتصدي له كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع للتعاون مع أجه- أجهزة الأمن في كل ما يحقق في كل ما يحقق الأمن وفي كل ما يحقق الأمن والسلامة لهذه البلاد ومن يقيم على ثراها هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على محمد بن عبد الله نبي الرحمة عملا بقوله جل من شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد dukkanin yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin ayyukanmu da kuma miyagun daga sharrin kawunanmu da miyagun ayyukan da muke aiwatarwa hakikan duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi babu wanda yake iya batar da shi haka duk wanda Allah ya kaddara wa fada fada eh, bata ba ka samun wanda zai dora su akan tafarki madinace ina shaidawa baya bin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ina shaidawa lalle shugaban halitta annabi Muhammad bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne tsira da amincin Allah da albarka ta Allah su tabbata a kansa da iyallansa da sahabbansa baki daya haka ya in wa masu tarin alkhairi da albarka khudwar mu ta yau tana bayani akan hadarin ta'addanci da kuma hadarin taimakawa dan ta'adda Allah subhanahu wataala ya buna maganin abun da yafi karhin mu ya ku bayin Allah masu imani ba shakka a wannan kwanakin muna cikin farin ciki a game da labarai da muke samu na dakule har har ta'addanci da ba kama 'yan ta'adda da ake yi a cikin wannan ƙasa ta mai tarin alkhairi da albarka da ma labarai da rahotanni da hukuma take samu bisa tsare-tsaren da 'yan ta'adda suke shiryawa don su tata da zaune tsaye a cikin wannan ƙasa wannan kuma abun ya faru ne da ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala kana kuma da ƙoƙarin jami'an tsaron wannan ƙasa musamman FDS Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwa albarka wanda suna ƙoƙari dare da rana wajen ba da gudunmuwa domin su ga wannan ƙasar ta kwana lafiya kuma ta tashi lafiya suna ƙoƙarin wato su yi bincike domin su dakula dukkanin wani hare-haren ta'addanci da ma masu muguyan nuhi da wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara musu kuzari ya ƙara musu kokari ya kuma ƙara ɗora su akan tafarki madaidaici ba shakka ƴan uwa wannan ƙasar ta mu mai tarin alkhairi da albarka ta Niger tana fama da makiya a cikin gida tana fama da makiya a makwabta tana fama da makauta a ƙetare wanda muna gama su da Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi muna maganin su ƴan uwa suke ba da gudunmuwa da ta'addanci masu yin ta'addancin da ma masu taimaka musu akan badakalar ta'addanci wayannan suna wa makiya addinin Allah hidima ne kuma suna wa makiya wannan kasar ne hidima ba don komi ba suna jayo sharri wa kasar su da kuma kawunan su suna kokarin su sanya wannan kasar cikin tashin hankalin da Allah ɗaya sai magance mana shi muna roƙon Allah subhanahu wataala duk wanda ke da hannu akan ya ga a kama Nijar hari ko a kai har ta'addanci a duk inda yake Allah ya wani maganin sa a rayuwa ya ku bayin Allah idan aka ce al'amurra na ta'addanci ko hare-hare na ta'addanci abubuwa ne masu ɗimbin yawa mutane sun ɗauka cewa wai harin ta'addanci shine mutum ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki wani makami ya je ya kai hari a wani wuri wanda tsoratar da musulmi ma wannan ana sanya shi cikin abin da ya shafi ta'addanci sanya mutane su razana su kasa kwanciyar hankali wannan abin shi ma ta'addanci ne kashe rayuwa ta'addanci ne ɗaukar dukiyar mutane a kora ta'addanci ne taimaka wa ɗan ta'adda da isansi da labaran da zai samu wannan shi ma ta'addanci ne da ɗan ta'addan da ya kawo hari a cikin al'umma da wanda ya ba su gudunmuwa ko ta tunani ko kuma ta shawara ko kuma ta isansi ko ta kiredi ko ta duk wani abu da ake ba da gudunmuwa a kai to wannan shi ma yu'tabar shi ma a matsayin ɗan ta'adda ne laifin kuɗai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan al'amari ne na ta'addanci wanda Allah baya barin sa saboda ba abin da Allah ya tsana a duniya kamar zub da jinin musulmi a rayuwa Allah subhanahu wataala ya tsani ga ana zub da jinin bayin Allah subhanahu wataala ya tabbata a hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma'aikin Allah yana cewa duniya da abin da ke cikin ta duniya da abin da ke cikinta ta wargaje ta lalace ya fi sauƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan azub da jinin musulmi guda ɗaya bisa wannan ne musulunci ya haranta ta'addanci ya haranta wa taimaka ma ɗan ta'adda ya haranta ka ji daɗi ɗan ɗan ta'adda ya ka hari duka wannan abin haramun ne kuma ku ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa akan masu ta'addanci a rayuwa Allah ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula sadide duk masu kai farare masu kima Allah subhanahu wa ta'ala tawaye masu yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tawaye masu ta'addanci a cikin al'umma Allah ce ga abun da ya kamata ai musu in an kama abu na farin Allah ce ayyuqatalu shi da dan ta'adda in an kama ba a raga masa babu tausayi ba a cewa a'a wai an samu rahoto a kalisa Allah ya ce an an yuqattalu an yuqattalu abu na farin da ya kamata a yi masa shine Allah ya ce a kashe arne a kashe sa inda Allah subhanahu wataala aw yusallabu ko kuma a tsire sa a sa masa tsina a kasan sa a rataya sa duk duniya kowa yana gani aw tuqatta aydiyahum wa arjulahum min khilafin ko kuma Allah ya ce a cire musu hannun dama kafar hannun dama kafar kafar kafar kafar kafar hagu a sassaba in aka sare wannan hannun to waccan kafa ita ma a sare ta Allah ce ko kuma auyun fau min al-ardi ko kuma gaba ɗaya ma a kore su daga ƙasa Allah ce ai musu haramiya a soke na su da take su a fitar da su daga ƙasar ba su ba zama cikin ƙasar har a tashi alƙiyama Allah ce wannan shine fa sakamakon duk wanda yake ta'addanci a rayuwa kadibi Allah ya fi kasar dan annabi Adam duk abin da zai sa Allah ya ce a kashe mutum a rayuwa wallahi ba karamin al'amari bane saboda girman ta'addanci Allah ce dan ta'adda in an kama da wanda yake ta'addanci da wanda yake bashi gudunmuwa da wanda yake jin dadin ma in ana yi Allah ce ga abin da ya kamata a yi musu na farin kashewa ko kuma a'a a tsire su ko kuma a'a a cire hannaye a sassaba hannu da kafa a yanke ko kuma a kore su daga ƙasa sai kuma Allah ya ce a duniya ba sa mutuwa face sun haɗu da kaskanci ba yadda za a yi ta'adda ya mutu ya je gaban Allah face kafin mutuwa wallahi ya walaƙanta a duniya sai Allah ce kuma ku bar ni da shi in aka je alƙiyama suna da azaba azaba bai girma Allah ya tsare mu ya ku bayin Allah ba shakka Allah yana faɗa a cikin alƙurani har yau cewa man yaqtul mu'minan muta'ammida duk wanda ya kashe musulmi ko ya bada gudunmuwa a kashe musulmi da gangan inji Allah Allah ce fajaza'uhu jahannam sakamakon sa a gobe alkiyama in an tashi kiyama Allah ce ba inda zai shiga sai wutar jahannama dan wuta ne inji Allah fajaza'uhu jahannam wa ce khalidan fiha in ya shiga cikin wutar Allah ce mai tabbatuwa ne a cikin ta baya fita sai ce wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah yana hushi da duk mai ta'addanci wa la'anahu kuma Allah ya tsine masa albarka wa addalahu azabul azima kuma Allah ya tada masa azaba mai girma haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a hajjinsa na bankwana ya ce ya ku bayin Allah ku sani fa da jininku da dukiyarku haramun ne ku taba su haramun ne ka ci dukiyar dan uwanka musulmi haramun ne ka zubar da jininka dan uwan dan uwanka musulmi kamar da Allah ya haranta yaki a cikin garin Makka a wannan lokacin mai tarin alkhairi da albarka kuma a cikin watan da suke ciki na Zulhijja haka manzon Allah yake cewa awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamah fid dima'i farkon wanda Allah zai fara yi hisabi a hukuncin farko da Allah zai yi gabanin Allah ya fara tambayar sallah Allah ya maka bincike na kwaf kafin a fara wannan al'amarin gaba daya abinda Allah zai fara yi shine duk wanda aka kashe sa duk wanda ya ta'addanci to wanda ya kashe zai zo gaban Allah subhanahu wataala a fara musu shari'a gaban Allah subhanahu wataala a wani hadisi ma'aikin Allah yake cewa duk wanda ya dauki mutami akan musulmai akan al'ummata duk wanda ya rike mutami yake kiran kansa dan ta'adda ko yake ba dan ta'adda gudunmuwa ta labarai ko ta isansu ko ta makamancin wani abu irin wannan ba za ta falaisa minna baya tare da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ce ba ni ba shi ba shi ba ni annabi ce mu fada maka ka kai mai ta'addanci da kai mai bada gudunmuwa ana ta'addanci annabin Allah ce ba ka ba shi ba shi ba ka ijma aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ku bayin Allah wannan ƙasa ta mu tana fama da al'amurra wanda kowa da ya ji irin ababen suke faruwa musamman cikin wannan garin namu abun kunya abun haushi abun takaici a ce a samu al'ummar wannan garin da hannu cikin harharan ta'addanci wannan al'amari ne wanda abun asha ba ma maraba da irin wannan al'amari ya ku bayin Allah abun ka zub da hawaye ne miye ribar ka idan an je an kashe musulmi ni za ka samu a rayuwa wace dukiya ce za a baka a duniya ni za ta amfana maka da shi a duniya wanda suka tara kuɗin halal ma wahala suke ba tara dukiyar haramun masu tara kuɗin halal kin ba suka tara suka wahala suka nema na rantse maka da Allah wahala suke yi ita kanta mai shugabanci ƙasar nan billahi abin zaune ne ke wahala yake a duniya fa ba wani abu da ake cewa zaman lafiya ba wani abu da ake cewa kwanciyar hankali kwanciyar hankalinka guda ne kuma ka shiga aljanna duk abin da zaka samu a duniya wallahi aikin banza ne a baka kuɗi ka sayar da isansi a baka kuɗi ka bada labarai a baka kuɗi kai kaza kai kaza da kai da wanda yayi ka kawo harin duka matsayin kuɗi a wajen Allah subhanahu wataala kuma wallahi ka jira sakamako a wajen Allah subhanahu wataala ya ku bayin Allah wannan al'amarin annaci wannan al'amarin annaci Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a tsoratar da musulmai ka dibi irin harin da aka kwanan baya al'umma gaba da ta rude mutane suka shiga cikin rudani akwai wanda saboda tsabar tsoro aka haranta mai kiyamul layli har abada bai fito ba saboda jin yake kullum za a iya kawo hari wani fa sallar subahin ta gagare shi fitowa saboda harin da aka kawo ya tsorata ba ya iya fitowa ko da gaskiya saboda tsoro tsari ne in ji malam Bahaushe sada kuma zuwa ake a karkada dukiyar bayin Allah a zuwa kauye a ce a kawo zakka wa ya dora maka wannan abun tarke wannan abu kuma saboda rashin jin tsoron Allah wanda za su koro wa'annan duke da sunan ta'addanci sai a samu su da cikin lalatattun dillalai ana ba su suna sayarwa wa al'umma kuma su kai mu wa'annan ƴan ta'addan kuɗi da kai da su duka matsayin ko ɗaya wajen Allah subhanahu wataala kisa ya kamata dare da rana al'umma ku bayyana hukuma gudunmuwa ku dage da mata addu'a dan fa ce fa kanta ne take ma na race ku da Allah mu ne ake kariya da cikin wannan gaba da an ji kukan bi daga kowa gudu za yi ba mai tsayawa baka san ta ba baka baka san hadarin ta ba amma duk abin da fa ake yi ana yi ne dan kariyar ƴan ƙasa idan kariyar ƴan ƙasa saboda idan ba kwanciyar hankali wallahi ba ta fitowa shagu ba tana ƙasa idan ba kwanciyar hankali ba zancen hudu ba idan ba kwanciyar hankali ba zancen bikin aure ba zancen bikin suna al'umma na cikin hadari ka dibi a ko a barin ko da aka yi da wannan tashin hankali a liƙe su hanyoyi garin da ya sai zama tuwazi da mutane a ce liƙe hanyoyi gashi nan hanya kana ganin ta amma babu damar kabiya ta saboda tsaro shi ma wannan jidali ne wallahi sai ka koma kewaye kewaye wannan al'amarin abu ne a ya kamata a duba haka ya koyan uwa taimaka wa ɗan ta'adda da shi kansa ta'addanci duka matsayin su ɗaya wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka dibi addu'ar mutanen bayin Allah da suke maka kai mai wannan ɗabi'a shi yasa kaga Allah yana ta tona asirin su Allah ya ƙara Allah yana ta tona asirin su Allah ya ƙara ba ta fayyuwa a karanta alqur'ani ya masu haulin bari su yi su yi addu'a su ce Allah ya saka kuma wallahi Allah ya kale ku haka akwai bayin Allah da bakin su tsarkaka kidin suna yin addu'a Allah yana karbawa yasa tun wuri ba ka tuba in kana tuba tun wuri ba ka tuba kana tuba saboda duniya al'amarin ta bai karewa ne gaban Allah zaka je kuma Allah zai maka hisabi Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya za ku bayin Allah ba da gudunmuwa da wannan kadan domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan aiki da na kowane dan kasa ba aikin jami'an tsaro bane aiki wallahi ya fi karfin jami'an tsaro ina rantsa muku da Allah tsaron kasar nan ya fi karfin jami'an tsaron kasar nan wallahi ya zan wajibi gaba daya da malamanmu da yan agajinmu da dukkanin al'umma kowa ya ba da gudunmuwa wajen ƙasar nan ta zauna lafiya ta tashi lafiya saboda in aka kwana lafiya mu muke da jin daɗin in kuma aka kwance fi firgici wallahi mu ne ke da firgicin kana ganin wa'anda manyan ko ana cewa an kare na rantsa maka da Allah ba mai kwana Niger jirgi za su daga su bar ƙasar nan ina ka samu visa kin tahiya ina kake da ina kake da passport kin tahiya kai ne za a kama harin kuma kai ne za a kashe kuma ɗan uwanmu ne ake kashewa abu ne wanda ya kamata kowanne ya ba da gudunmuwa da farin da addu'a babban al'amari shine addu'a mu zamanto masu yin addu'a kana kai gwamnati ki ji tsoron Allah subhanahu wataala dole mu faɗa miki gaskiya ya zamanto an kwatanta adalci a cikin al'amari ki ya zamanto kina kwatanta adalci a cikin rayuwa ma'aikatanki ki haranta zalunci ke kanki ki bar zalunci a daina zalunci a daina yaudarar bayin Allah a daina cin haƙƙin bayin Allah talakawa sannan kuma ya zamanto duk wani abu na sabon Allah subhanahu wataala ki yi kokari ki hana kuma ki umarni mutane da ayyukan alkhairi to idan kika yi wannan da ikon Allah subhanahu wataala Allah zai ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara zaune da mu lafiya a wannan ƙasar duk abin da zai zamanto barazana wa Niger da ƴan Niger Allah ya wani maganin sa duk abin da zai zamanto barazana da wannan ƙasar Allah subhanahu wataala muna danka al'amarin ƙasar mu ga hannunka Allah ka wani maganin sa Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ƙara mana albarka da rayuwa Allah duk wanda ke nihin mu da shari Allah ka masa da kayansa ya Allah muna hada ka da su Allah ka san su ka san inda suke Allah in suna shiriwa Allah ka shiryar da su Allah idan suna shiriwa me rabon shiriya a cikin Allah ka shiryar da shi wanda ba su da rabon shiriya Allah kai ka san abun da ya dace da shi Allah mun kai ƙara Allah ka nirkar da su baki daya Allah ka batar da su a cikin ƙasar nan baki daya Allah ka batar da su a cikin ƙasar nan baki daya Allah ka darkake su ya Allah Allah ka darkake su ya Allah Allah kai wani maganin su jami'an tsaro suke kwana watan falke domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ka taimake su akan dabaru da za su iya mukushe duk wannan ta'adda da mai taimaka mu ta'addanci a wannan ƙasa Allah ka gafarta mana zanubanmu ka sanya mu wani lahiya a ƙarshe mu الصلاة والنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء دينك أعداء نجر وانصر عبادك الموحدين اللهم وفق رئيس دولتنا للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك ووفق ولاة أمرنا للخير اللهم ارزقهم بطانة صالحة تعونهم على البر والتقوى اللهم أصلح أعوان المسلمين اللهم ارحم هذا الجمع من المؤمنين والمؤمنات اللهم أس... اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وارفع درجاتنا في الجنات النعيم يا ذا المن والفضل والإحسان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ولسانا ذاكيا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم من أرادنا وأراد نيجر بسوء فرد كيده في نهره فرد كيده في نهره واجعل تدميره تدميرا عليه يا ذا المن والفضل والإحسان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله